shine almazi mazi shine ruwa fari kaman yawo wanda ke fitowa mutum in yana cikin sha'awa walwadi wadi shi kuma ruwa ne kaman madara dan kadai ke fito ma mazaji yanci wanda suka manyanta wal bawl da Allah da bawli in mani ne shi wanka yake wadatarwa wa isani min ad-dubur kuma biyu daga baya sune ghaid wato bayan gida da kuma iska rish to yau za mu je sabubba na hadasi ba hadasin ba sabubban hadasi kuma aka ce muna na farkonsu annau bacci shi wanda za tambaya baccin nan ya gaya mana martaban martaban bacci da kuma hukuncin shi kamar yadda mawallafi ya ce bacci iri-iri ne da gina mana iri-irin baccin da ke bata alwala da wanda bai bata alwala wa alaikum assalam wa rahmatullah والنوم أربعة أقسام jayyid
طويل السهيل ai ينقل masha Allah
خفيف ثقيل ينقل الروح khafifun
خفيف ثقيل ينقل الروح mhm,
خفيف
ba ba- خفيف طويل a'a, ba ka karanta ba قصير hasir tsaya قصير ta farko farko kace sa'ilun tawilun sa'il dogo mai nauyi ko ya kudu dogo mai nauyi to aka san shi fa خفيف a'a ka kafin ka je kafi
ثقيل خفيف ينقل الروح ya zai zama sa'ilun hafifun ba ka samu da ke faɗa ba wani ba wani ba wani ba wani ba wani ba wani
طويل ya ya za a eh
طويل ثقيل ينقل الروح tawilun sa'ilun ya kudu lodo kaci to sannan
خفيف ثقيل a'a ya za a yi mutum bacci hafif mai- marar nauyi kuma sa'il mai nauyi kaga kenan ka ba wani ba wani ba- ba ba mu da lokaci wani ya tashi waye ko ba wanda ya karanta ba wannan
yadda ake cewa tsawirin tsakiyu tawilun sa'ilun ya kudu lodo yawa sai hafifun tsakiyu shi ma yau A'a, ba ka karanta ba ba. Malas, ba wani ba wani. Wa alaikum salam. Tsaye. Tsayewa. A'a, aha, baga shi kaci. To, abinda aka karanta shi ne wa asbab, wa asbab al-hadath ko ahdath. Abinda ke sabbaba mutum ya yi kari, ba shi karin ba abinda ke sabbaba na farkonsu shi ne bacci. Wannan bacci iri hudu ne. akwai dogon bacci tsawilun faƙin dogo mai nauyi dogon bacci mai nauyi irin wanda ake cikin daren nan to wannan yankun lodo yana ɓata lalla akwai bacci ƙasirun faƙin gajeren bacci ne amma yana da nauyi ta yaya za ka gani mutum yana munshari ɗan ƙaramin bacci ne amma gajeren bacci ne amma ya yi numfashi ya yi munshari ko ko wani abu na hannun shi ya faɗi ko wani shigo bai san ma ya shigo ba irin wayan nan to yan kudulodo shi na ɓata alwala qasirun hafif la yan kudulodo dan bacci wanda yake qasir bai da bai da tsawo wa hafif kuma bai da nauyi to wannan bai ɓata alwala domin da an shigo ko an tambaye shi ko an kira shi zai ansa بقات الله خفيف قصير بقات الله هو قصير خفيف بقات الله طويل خفيف wannan dogo dogon bacci ne yayi amma duk da haka khafif yana sanin da abin da ake yi irin wannan gingadin da kuke ana karatu yustahabbu min alwudu yustahabbu min alwudu shi ba wajibi bane amma ana so mustahabbi ne ka sake ka tashi kai Allah Allah shi ne da mu to har yanzu dai muna kan sura suratul anbiya wannan sura abinda take koyarwa shine cewa fa addinin annabawa addini ɗaya ne wato aqidar ɗaya ce inda inda ake samun bambanci wurin shari'a ne da kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wurin shari'a ne daban-daban sannan kuma wayannan annabawan dukkan su Allah na jarabar su sai kuma Allah ya zo da kanshi da kula kanshi ya tsira da su daga wannan to Allah na muna bayanin mulkin shi yana nuna muna yana da mala'iku wayannan mala'iku yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi dare da rana kamar yadda muke numfashi haka mala'iku suke yi tasbihi to wannan tasbihin da kuke gani mazu Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahabbul kalam ila Allah arba'un wannan muslim ya rawaito shi mafi wato maganar da Allah shi Allah ya fi so ahab wanda Allah ya fi so kalmomi guda hudu ne ko ko magana hudu ne سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يدرك بأي بأيهن بدأت كود من كفار باكم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أو رواية أبي ح- وأن رواية سمرة بن جن- جندب أما رواية أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله annabi ga wa abu huraira don ya ganshi da kwaɗayin son sanin alheri in gaya maka abinda Allah ya fi so a cikin maganganu gaba ɗaya qultu ya rasulullah akhbirni bi habbil kalam ila Allah ya uban ya manzo Allah ka gaya min maganar da Allah ya fi so fa qala sai annabi ya ce inna habbal kalam ila Allah subhanallahi wa bihamdihi mafi wato maganar da Allah ya fi so shine subhanallah wa bihamdihi wato tsarki ya tabbata ga Allah tare da gode mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana juwairiya cik matashi tace anna nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa indaha indaha bukratan hina salla asub an kada salla asuba manzo Allah ya fita daga wurin ta da wurin ta wa hiya fi masjidiha tana nan zaune da ta yi sallah ثم رجع بعد عن أضحى bayan hantsi ya dawo daga inda ya fita wahiyar jalisatu ya same ta nan zaune inda take zikirinta bayan sallar asuba wahiyar jalisatu tana nan zaune faqad ma zinta ala halin da take fara tukare kina nan yadda kike tun da bacci da asuban nan bayan sallar asuba kina nan zaune haka nan halat na'am tace ina nan ina zaune قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات zata marat to ai bayan ki na faɗi kalmomi guda uku kalmomi hudu guda uku so uku law wizina bima qulti منذ اليوم لوزنتهن da ko za a sa su a sikeli a auna su da abin da kike tun yinin ki wannan da sun yi nauyin su ko ko sun fi nauyin su wazanatun sun fi nauyin su me su wayannan kalmomi hudu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wato Allah tsarki ya tabbata ga Allah tare da gode mishi adadin halittun shi kuma rida nafsihi tsarki ya tabbata ga Allah tare da gode mishi har sai ran ubangiji ya ya yarda da wannan tasbihi wazinata arshihi da nauyin al'arshin shi wa midada kalimatihi da kuma midad wato tawwadan kalmomin shi wannan duk yana nuna mana falalan tasbihi a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadis da yake cewa bayan kowace sallah ana son mutum ya yi tusabbihuna wa tukaddiruna wa tuhammiduna dubara kullu salatin salatan wa salatina marra bayan kowace sallah ana so ka yi alhamdulillah Allah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar kowane ka yi shi talatin da uku to yana da cikin manya-manyan ayyuka wanda yake ah, suna cika mizani to sai Allah ya ce mana amin ta hazu alihata to am Allah na tambaya bi ma'ana bal li intiqal wa hamza lil inkar wannan tambaya tambaya ne na inkari am ittakhadhu alaha shin sun rike wa'ansu alloli ne ka'inatan min al-ard daga daga duniya cikin duniya ka hajarin wa zahabin wa fidda alloli na duwatsu ne ko na zinari ko azurfa ko dai wani abu da mutane ke mulmulawa suna ɗaukar shi Allah hum ay al-alaha yunshurun wa'annan kuma allolin nan yunshuruna suna tayar da mamata ay yuhyuna al-mauta wal jawab la jawabi shine a'a wala ya kono ilahin illa man yuhil mauta ba wanda zai iya zama Allah sai wanda ya kasance na iya rayar da matacce wayannan allolin da kuke bautawa ba su iya rayar da matacce ba sa iya tayar da wanda yake matacce saboda haka wannan aya tana nuna kenan wanda bai iya tada mamaci ba yadda zai zama Allah balle ka zama kana bauta mishi kana kiran shi kana neman agajin shi to abun mamaki balle wanda shi kanshi shi ya mutu fa shi kanshi ya mutu an burne shi a kawai ka je kuma kana roƙon shi ai daga cewa ya mutu ma Allahu hayyul la yamut daga cewa ya mutu ma shikenan ya nuna maka ashe bai iya raya wani da ya iya raya wani wa- wani rai zai fara rayarwa nashi to ya kai aka ruɗe musulmai sukan zuwa kabaruruka suna kiran suna kiran kaburukan waliyai suna addu'a suna neman barak albarka suna neman a kare musu wani sharri ko wani duk wanda ya wannan to kamar ya dauki wannan gun- uh, kabarin ya dauke shi abun Allah law kana fihima
فسبحان الله رب العرش عما يصفون
to kusa Allah shi hali ta sammai da ƙasa yace law kana fihima ay as-samawati wal ard da ya kasance cikin sammai da ƙasa alihatun illa Allah wa'ansu alloli sai Allah ya istisna inda a cikin sammai da ƙasa akwai wasu alloli illallah banda Allah au ghayruhu la fasadata da sama da ƙasa sun gurɓace sun lalace haraja ta amin nizamiha ba sun fita daga tsarin da Allah ya musu al-mushahad wanda kowa na gani li wujudi tamanu bainahuma domin ko za a samu rashin yadda da tamanu rashin yadda da juna wanda tsakanin albainahuma alawar al'ada kuma yadda al'ada ta tabbatar inda ta'addudul hakim lokacin da ake samun masu hukunci da yawa ana samun tamanu za su rinka rikici suna ri- rigima fil hukum a cikin wa adam ittifaq alayhi kuma ba su iya yadda akan wannan hukunci ba ku kani lokacin da za a yi a nan ƙasar nan an yi wani lokaci ana da shugaba sai wani kuma can ya je ya ce shi ma shugaba ne ko ba haka ba ya ka ƙare faɗa ko kamar ka shiga gidanka ne kawai sai ka ga wani ƙato zaune sai ya ce me ya kawo ka ka ce a ne da gidana za ku zauna lafiya ba yadda za a yi alloli biyu uku hudu su zama suna tarayya a cikin sammai sai sun yi fada la fasadata fa subhanallah to tsarki ya tabbata ga Allah tanzihan rabbul arsh ubangijin al arsh khaliqul arsh wanda ya halitta al arsh allazi huwa a'zam makhluqatihi mafi girman halittun Allah gaba ɗaya in ka hada shine al arsh to shi ne Ubangijin al'arshi. To, tsarki ya tabbata gare shi amma ya sifun Allah bihi abinda suke wasafa Allah da shi mina shari cewa yana da abokin tarayya lahu wa gairuhu da wani shi. Kuma kenan, tunda mun samu sammai da ƙasa suna nan lafiya kamar yadda Allah ya ce, Allah zai halaka sama a samawa tun timafa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور kun gani in ka duba sararin samaniya yadda komai yana tafiya daidai lafiya lafiya wannan tsarin tunda sararin samaniya da duniya komai na tafiya al'adar shi sai nuna Allah ɗaya ne wannan ana kiran shi al-burhan bit tanaqud ko ko al-istidlal al-aksi da Allah yake da ya kasance akwai wasu alloli a cikin sammai da ƙasa ai da sun gurɓace sun lalace domin tamana za su ta faɗa tsakanin junansu wannan na son kaza wannan na son kaza wannan na son kaza wannan na son aka san shi sai su ta faɗa alloli kuma da sama da ƙasa ta lalace amma tun da sama da ƙasa ba su lalace ba suna nan suna tafiya kamar yadda Allah ya kaddara su ma'anar shi kenan babu wani ubangiji sai ubangiji ɗaya a cikin samai kuma shine ke kula da samai da ƙasa to wannan ubangijin لا يسأل shi ubangiji nan la yus'alu amma yafalu ba a tambayar shi akan abin da yayi li kamali quwwatihi domin karfin shi ya cika wa izzatihi da izzati izzati sultani karfin ubangiji da doka ta ubangiji al-qahir wanda yake ya bawa komai wa kullu shay'in ghayruhu makhluq illa duk wani abu ba Allah ba Allah shi halitta shi kuma wala ahada min makhluqatihi yas'aluhu amma yaf'alu babu wani cikin halittun Allah da zai iya tambayan Allah ya ce ma Allah me yasa min izazi in Allah ya karfafa wani ba mai tambayan Allah au idlal ko ya wulakanta wani ya kaskantar da wani wahada koko ya shirin wa hudan da shiryarwa wal idlal da kuma batarwa wa is'ad da kuma bashi sa'ada a duniya wa wa ashqa wa ishqaihi koko ishqa koko cire mai arziki li'annahu rabbul malik lil a'daq domin ko shine ubangijin da ya mallaki dukan wuya saboda haka yadda yin da Allah ya yi Allah na so ya azurta wani ba mai tambaya mai sa wani Allah ka azurta wani Allah na so ya talauta wani ba mai yasa Allah ka talauta ka ba wannan lafiya ka ba wannan ka sa wannan cikin ciwo ka ba wannan mulki ka hana wannan mulki ka ba wannan mata ka hana wannan mata ka ba wannan biya duk abin da Allah ya yi la yus'alu amma yaf'al ba ta mai shi wa hum yus'alun amma duk wani ba Allah ba za a tambaye shi an af'alihi am af'alihim akan aikin shi kowa Isa alayhi salam Allah zai tambaye shi anta kunta lin nas takhuduna wa min min dunillah Isa za tambaye shi kai ne kace a bauta ba saboda haka in Allah ya kaddara abu abinda ake so mu'mini sai ya yarda kana son mutum sai Allah ya kaddara ya mutu sai ka ɗauka ƙaddara don abin da ya yi saboda haka kada ya zama musiban wani abu ya zama kuma ka kauce wa Allah kana hushi kana hushi wannan ana magana hade da 'yan shi'a Allah ne ya ƙaddara cewa jikan annabi al-Husayn zai fita neman ya zama halifan musulmai sai yaƙi da yazid su buga domin ana halifa biyu ba a yi dole a yaƙi sai Allah bai ƙaddara ya yi wannan halifa ba kuma Allah ya sayi shahada Allah haka yake so to kai waye da zaka ce kullum ina cikin bakin ciki ba abinda nake yi sai wargaza al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai la'ana sahabbai sai abubuwa irin wannan kai baka yadda kenan cewa Allah ne kadai zai yi abu ba tambayan shi ba saboda ka duk abin da ya same ka sai ka dauki wannan kaddara ka gode wa Allah kuma ka nemi Allah ya baka ladan hakurin da kai kuma ya maka musanyan alheri da wanda musibar da ta same ka amma ya zama mutane suna jin haushin Allah ya yi abu ko Allah ya ɗauke maka ɗa ko mata ko wani abu ka yi ƙajin wani abu a zuciyarka ya yi haka to kana tsammanin Allah ana tambayin shi abin da ya Allah da ya yi abin da yake so shi yasa kullum a ji tsoro abin da ke cikin ran ubangiji Isa alayhi salam yake ga wa Allah ta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik Ubangiji ka san abin da ke cikin raina amma ba san ni ba san abin da ke cikin ranka ba nafsik ka wannan ya nuna Allah na da mashi'a yana son abu in yana so yayi yayi kuma in yayi ba mai tambayan shi ashe musulmi yanka yarda da kaddara Allah duk abin da ya faru sai dai ana son mutum ya roƙon Allah Allah ya kaddara mishi alheri Allah ya faɗi mishi sharri wannan duk yana cikin nuna gazawa zuwa ubangiji am ittakhazu min duni min dunihi alaha to Allah ya ce am ittakhazu min duni shin ko sun rike wani ba Allah ba ta'ala ai sawabu wani Allah aliha sun rike wani ba Allah ba abun bautawa fihi istifham tawbih a cikin nan wannan cewa tambayar nan akwai zargi qul hatu burhanakum to ku kawo hujjaku burhan shine hujjar da yake babu shakka cikin ta in mutum ya kawo dalili ko hujjar shi na farko farko ana kiranta amara amara alamu gaskiya sai kuma dalil shi kanshi dalili sannan al-burhan burhan bai daukan wani ma'ana sai daya to ku kawo burhan ala zalika akan wannan wala sabila ilayhi kuma ba su da hanya da za su iya kawo wani dalili cewa akwai wani Allah bancin Allah da muke bautawa hadha dhikru man ma'iya to wannan shine ambato ko ko abun tunatowa na da wanda ke tare da ni min ummati daga al'ummata wa zikr huna abun da ake nufi zikiri a nan al-ibada wato ibada ai at-tauhid tauhidi shine zikirin mu tare da wanda muke tare da shi wa nafi shari'a kuma da kore cewa Allah yana da wani abokin tarayya anillah ko daga Allah ai ibadatu man ma'iya wato wannan shine ibada wanda ke tare da ni min ummati daga ummata wa millatihim da kuma ita ce addinin su addinin musulunci shine tauhid duk lokacin da ka gurbata tauhidi duk lokacin da ka gurbata tauhidi to ka fita daga milla da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan addinin millan nan ita ce millata Ibrahim addinin millata wa ma kana min al-mushrikin bai kaza daga cikin mushrikai ba to wa zikri man qabli kuma shine zikirin wato ibadar wanda suke gabanin mu ai ai ibadatu man qabli min ar-rusul na annabawa ma umamihim tare da al'umma su allazina tabauhum ala al-huda wanda suka bi wayannan annabawa akan shirya ai kitaballahi al-munazzal littafin Allah da yake saukar a wayannan al'ummomi sawa'an wannan littattafan shin Qur'ani ne ko Injil ne ko Taura wa gairiha ko ko wani littattafai kamar su Zabur da sauransu dukkan su abinda suka sa fi tauhidillahi bil uluhiyya wa rububiyya suna kadaita Allah ta hanyar uluhiyya cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wa rububiyya ta cewa kuma ba mai halitta sai Allah shine tauhidil uluhiyya wa rububiyya wala yaqulu ahadun min al-anbiya kuma ɗaya daga cikin annabawa bai cewa wa atba'uhum da wanda kuma suke bin su anna ma Allah ilahan cewa tare da Allah ko wani Allah mimma qala haula kamar yadda wanda mushrikai suke faɗa ta'ala Allah an zalika Allah ya daukaka ya kasance yana da wani wani wani wani Allah wanda yake ko wani abun bauta wanda ba shi ba bal aktsaruhum aktsaruhum yani annas bal wato sai dai mafi yawan mutane la ya'lamun al-haq mafi yawan mutane ba san gaskiya ba at-tauhid ba san tauhidi ba limayrihim ila at-tashrik wal mutane kullun suna karkata zuwa shirki fahum mu'ridun kuma ga su suna kauda kansu anin nazar al-musil ilayhi suna kauda kansu daga abin da zai isar da su zuwa fahimtar tauhidi Allah ya ga mun a suratul nus ma yu'min aktsaruhum billah illa wa hum mushrikun mafi yawan mutane ba sa imani da Allah sai suna mushrikai shi yasa ranar tashin kiyama Allah bayan ya tada mutane zai ce ya Adam ya Adam sai ya ce labbaik wa sa'daik sai ya tam Allah tambaye shi akhrij ba'than na ga bani Adam gaba daya a fili daya sai Allah ce wa Adam ka fito min cikin bani Adam zuriyaka wanda za a aika su wuta wai ya zubillah sai ya ce wa ma ba'athun na ya ubangiji to wane ne kuma za a aika su qala min min kulli alfin daga cikin kowane mutum dubu 999 daga cikin kowane dubu bani Adam 999 'yan wuta ne ɗaya ne kawai zai shiga aljanna Allah ya samu cikinsu. Kuma kenan mafi yawan mutane ba sa imani da Allah, ko sun imani sai sun shakki. A cikin wannan hadisin Allah ya nake bayani, inna matsalakon fil umam, misalin ku ko musulmi a cikin al'umma, ga matsalin sha'aratul bai za fi jildin sau, kamar farar saniya ce a samu wani ɗan wuri haka kamar ɗan tabo bakin gashi ɗan bakin gashi nan ko ne mummunai a kan sauran gashin saniyar to haka yawan mummunai masu ga aljanna duk sauran mutanen nan suna shirki da Allah ta hanya ta hanya ta wani wuri shi yasa kullum mutum ya inganta imanin shi abinda za ka inganta kuma shi ne shirki hadisai sun zo sun yi bayani Allah ya yi alkawali duk wanda ya mutu baya shirki Allah ya alkawali zai gafarta mishi ya mishi rahama ko me ya kasance a kai na aiki wani wuri Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kakku mutu fa sai kuna miƙa wuya zuwa ga Allah baka shirki shirki babban abu ne shi sa duk lokacin da ka ji malaman kirki suna karanta maka ayoyi suna bayanin yadda shirki yake ka saurara da kyau haka ce a'a ba zan saurara ba ko don bana karatu da su ko bana bin hanyar su in dai maganar shirki ne ka tsaya ka saurara domin shi alheri yana iya fito maka ta ko'ina Allah na iya maka wa'azi da komai kun ga qabil da ya kace habil فبعث الله غرابا يبعث في العرب ليريه كيف يواري سوءة أخيه hankaka Allah ya aika wa Qabil ya nuna min shi da ake bunna gawa Allah na iya maka wa'azi ta ko'ina da komai saboda haka da kaji ana maganar shirki ka fahimce shi Allah shi da mu wa ma arsalna min qablika to sai Allah ce ma arsalna min qablika min rasulin ba mu taba aiko gabanin ka ba wato kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rasulin na wani annabi illa nuhi bin nuni wa kasr ha nuhi wa qari'a bil ya'i wa fatiha yuha ba mu taba aiko wani manzo ba gabanin ka sai mun mishi wahayi ilai zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana cewa ba abin bautawa da gaskiya sai ni wannan magana ubangiji ce aulul maqula nake yi ba abin bautawa da gaskiya sai ni fa'budun fa'buduni yani wahiduni ku kadaita ni da ibada babu wani annabin da ya zo gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya mishi wahayi cewa ba abin bautawa da gaskiya sai shi Allah kuma cewa Allah a bauta mishi shi kadai duk annabawa risalar su ɗaya ce tauhidi amma mutane ne ke gurɓata wannan tauhidi yahudu annabi ibrahim ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان إيه؟ كان حنيفا ما كان من المشركين annabi ibrahim shi kaɗai ne ba a san yayi wa Allah shirki ba sai kuma annabi muhammad da sura annabawa Allah ya sa shi abul anbiya to duk annabin da ya zo sai ya yi sai an mai wahayin cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma mutane da shi da mutane su bauta wa Allah shi kaɗai su ta Allah shi kaɗai da ibada amma mutane ne ke canjawa shi yasa yahud suka canja suka ce uzair ibn Allah ezra ezra shi ne uzair cewa dan Allah ne su kuma nasara suka ce isawa ko Allah ne ko dan Allah ne ko wani bangare na Allah su ne amma ba wani annabin da ya ci abota wani Allah to musulmi ma a wannan babi akwai da suka karkashe suka yi wa Allah kishiya duk wanda ya ce akwai wani yana halitta wani abu ko yana bayarwa ko yana hanawa ko yana cutarwa ko yana amfanarwa wani ba Allah ba to wannan mutum ya ɗauki wannan abin Allah shi yasa wanda yake wurin boka ya kafirta da abin da aka sauko wa annabi Muhammad domin qul la ya'lamu la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa illa Allah ba wanda ya san gaibu sai Allah kai kuma ka je wurin boka ya ga maka gaibu babu wanda ya san gaibu me ya kai kawai bauka ai mun taba zuwa ya faɗi eh ya zai iya yi haka sai Allah ya istidraji domin ya durmi yadda ku sai ku ga kamar haka da babin shirki da yawa wanda musulmai suka fada a zuna yi maganin mutum ya ci kabari yana roƙon mutum a kabari wurin wa ake roƙo wa idza salaka ibadi anni fa inni wajibu da'awata da'i idza da'an Allah ne kada ake tambaya kuma yace yana kusa kai tambaya zai tafi an sa maka to ya zaka je kabarin mutum wanda ya ya mutu baka san halin shi ba to sai wajaba kenan musulmi kowane a cikin ku kai ya yadda ajali ya zo mishi bai samu ilimin tauhidi ba abubakar siddiq da ya ɗauka cewa shirki shi ne a ɗauki gumaka ana bauta musu annabi sallallahu alaihi wasallam ce a shirki ya fi koyuwa akan tururuwa akan dutse cikin duhu tana tafiya akwai wanda zai yi tafiyata to haka shirki yake sai amma annabi ya ce to ga abin da zai tafiyar muku da wannan shirki shine ka ce a'udhu billahi an an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam ya Allah ina neman tsari daga gare ka in yi shirki in maka shirki ina sane wato matukan kana sane kakkai wa Allah shirki amma kuma ka nemi gafaran Allah ya gafarta maka wanda baka sani ba domin yanda shirki yake shiga komai saboda haka in kun ji malamai suna bayanin shirki to ku sa kunnen ku saurara sosai domin babi ne wanda ake durmiyar da mutane kuma shi Allah bai karɓan wata ibada matukan an yi mai tarayya a cikinsa ko da shi kake wa sallah amma kuma ka yi ta don wani ya ji ko don wani ya gani to sai Allah ya ce ana adana shuraka ni na fi wadata akan wanda ka haɗa ni da shi je wancan ya baka ladarka Allah shirya da mu وقالوا اتخذ الرحمن ولدا Eh. Eh. Eh. inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika ya ce karami ko babba saboda haka mutum yake yi shirki kada ya fara nema akwai karami shirk- shirkun haramun shirkun halalun duk ya- wannan a- a- asma'un samaitu muha antum wa abakum wa qalu takhadha wa qalu ay al mushrikin mushrikin min al arab mushrikan larabawa mai suka ta wa hum khuza'a wa juhaina wa abu salama wa bani malik wayannan kabilun suke cewa ittakhadha ar-rahman walada Allah ya rike yaro min almalaikati ga malaiku sai Allah ya ce subhanahu sarki ya tabbata gare shi bal hum ibadun mukramu a su bayi ne masu karanci inda mu wanda suke wurin Allah wa mudiya tunafil wilada tunda bayin Allah ne malaiku ta yaya za a yi bawa ya zama dan Allah domin ita bauta tana kore abu ya zama dan mutum mutum bai bai bautar da dan shi saboda haka wayannan bayin Allah ne mukarramu wanda ke masu karanci la yasbiqunahu bil qawl
وهم بأمره يعملون
to wayannan malaiku la yasbiqunahu bil qawl ba sa wato shan shagaban ga Allah bil qawl da magana ay la yatuna bi qawlihim ba su zuwa da maganar su illa ba da qawlihi ta'ala sai Allah ya magana wa hum bi amrihi ya'malun kuma da- tare da umurnin Allah suke yi ai ba'da ai ba'dahu sai Allah ya musu umurni sannan suke wani abu malaiku ba sa shishigi da kangan ba da wasu abubuwa wanda Allah bai sa su su yi ba suna tsayawa akan umurnin da Allah ya musu haka halayen malaiku yake ya'lamu ma bayna aydihim
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشركون
to kuma Allah ya alama bai na aidi wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaban su da bayan su mala'iku su ma suna da nasu jiki amma jikin su ba ba ganin shi kuma suna da gaba suna da baya ai ma amilu al yana sane da abin da suka aikata wa ma hum amilun da abin da kuma za su aikata la la yashfa'una illa liman irtada kuma su mala'ikun nan ba su neman ceto sai ga wanda shi Allah ya yarda ta'ala an yi shu'alahu wanda za a nema mai taimako ba sa nema wa mutane taimako sai wanda Allah ya da a nema mishi taimako wato ceto wa hum min khashyatihi kuma su mala'ikun nan min khashyatihi a wurin tsoron Allah ta'ala madaukaki mushfiquna ay khaifuna suna masu tsoro mala'ikun da suke muqarrabun suna bautawa Allah ba sa laifi ba sa saba ma Allah amma kuma suna tsoron hushin Ubangiji suna tsoron hushin Ubangiji Aisha radiyallahu anha take cewa kuntu na'imatan ila jambi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutane ina kwance a gefen manzo cikin dare fa faqattuhu min al-layl cikin dare na laluba sai ban ji shi ba fala mastu bi yadi sai ina cikin lalube sai na taba shi فوضعت يدي على قدميه حنونا تبقى كماشي وهو ساجد هنا تكون سجدا ويقول أعوذ برضاك من سخطك يا الله إنا نيمان سري دا يدك دا هشنك وبمعافاتك من عقوبتك دا كما إنا نيمان سري دا يفيك دا كما عقوبك وبك منك كما إنا تيران سري دا كي دا غريك لا أحسي ثناء عليك بان يكيد دا wato yabo a kanka an ta tama a sanata ala nasa kamar yadda kai kai yaba kanka kuma kenan Allah na da hushi har ana neman Allah tsarin Allah da yadda shi akan hushin shi ana neman yafiyar Allah akan uqubar shi ana neman tsarin Allah daga shi kanshi Allah to yaushe ne za ka buga ƙirjinka ka ce kai aiku ne 'yan gaban goshin Allah har kana ba mutane aljanna kana yafewa mutane ko mutane suna tabarruki da kai kai waye isa alaihi wasallam ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta alamul ghuyub ba abinda wanda ya san abin da ke cikin ran Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah yana neman Allah ya tsare shi da yardar shi ya tsare shi daga hushin shi ga huwa sajid nan da tace ta tashi da daddare sai bata ji annabi ba kusa sai ta fara lalube akwai wani hadisi annabi zai ce mata ya ta taba shi yace shedani ya zo miki cewa tana tsammani tunda yana da wasu matan cikin daren nan ya tashi mai ya tashi ya zagaya ta ce mutane na da shaɗan kowane mutum na da shaɗan ce kowa na da shi ya ce haƙƙi haƙƙi ci haƙƙi sai dai shi na shi ya musulunta bai umarnin shi sai da alheri shi na yake mamakin masu tsoron aljannu kakar da aljannin ka kuna tare kuna yawon kuna komai kuma ga wani aljanni za ka ji tsoro in lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min hamdi Allah malaiku suna tare da kai tsoron aljannin nan ma fa zai zo zamu karanta shi shirki ne fa shirki to da talibu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dade sai ta je kafar shi ta taba kafar shi wannan kuma hadisin dan tana gaban shi ne ma aka ce wannan hadisi ya nuna ce hadisin da ake cewa mace ko a kare ko a jaki ya gita mutum na sallah sallah ta ɓaci wannan ce a wannan hadisin ya ya gobe shi mace in ta gita ba ta ɓata sallan mutane sannan kuma masu ƙaryan cewa annabi kaman haske ya To Allah ya ce, "Oman ya minhum daga cikin mala'ikun nan, da wani a cikinsu zai ce, "Inni ilahun min dunihi da wani mala'ikin nan da suke ma'alla ta'a suke ma'alla tasbihi ba abinda suke yi sai da umarnin Allah. Da waninsu zai ce, "Inni ilahun, ni ilah ne min dunihi baikin Allah, ai Allah, au gairihi, ko ayyan kanan." kowa waye kace ko ba ba mala'iki ba duk wanda ya kasance fa zalika najzihi jahannama to haka nan dai wannan zamu zamu shi sakamakon jahannama kadhalika ay kama najzi mudda'i al-uluhiyya duk wanda yayi rayawan cewa shi Allah ne hakan nan najzi zalimin muke saka ma azzalimai ay al-mushrikin allazina takhadhu ghayra Allah ilaha duk wanda suka dauki wani Allah ba wani Allah Allah to haka Allah ke saka musu da jahannama in mala'iki zai ce shi Allah ne to Allah ya ce zai sa shi cikin jahannama wanda ba su da laifi ba su da wani zunubi to kai ya kai yau bashar ka zo kana mutane siffofin Allah ko na sanin gaibu ko na yafe gufran ko na yafe mutane zunubansu koko na isar da su kai za ka kwashe su baka isar da su kai za ka kwashe mutane baka isar da su zuwa wurin Allah Allah ne Allah ya ce inni qari ina kusa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qari ba wani mai isarwa kai kai ka tsaye za ka je wurin Allah ka roƙe shi amma za a kawo maka mutashabihat a ce a ai Allah ba a zuwa kai tsaye kamar yadda ba za ka je sarkin garinku kawai ka faɗa mishi ba sai ka bi ta hanyar dogare ka bi hanyar isau Allah kamar sarkin garinku ne Allah ba ya bukatar wannan fadanci fadancin da za ka yi wa Allah shi ne ka tsarkake shi subhanallahi wa bihamdihi shi ne abin kusantar Allah da shi kuma ka roƙi Allah duk abin da kake so to ashe kenan min babi aula in mala'iku duk da suka yi ikirarin uluhiyya Allah ya ce zai azabta su kowaye a cikinsu to balle ɗan adam shi yasa wayanda suke nuna wa mutane cewa suna da wani ƙarfi suna da wani izza suna bayarwa suna hanawa su ji tsoron Allah kafin ajali ya zo musu domin ajali ya zo musu babu wani mala'iki da zai iya neman musu shafa'a ceto babu wani annabin da zai iya neman musu ceto babu wani mahaluki da zai iya cetar da cetar da kai daga wurin Allah inda ka mutu kana shirki saboda haka muna roƙon Allah Allah ya tsare mu daga mun shirki muna sane awalam yara
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض خلقتا والأرض فخلقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون
to a- awalam yara allazina kafaru awalam yara yani an ce wa ƙurya bi bi wawu wa ƙurya bi tarkiha yara ya'lam allazina kafaru shi wayannan da suka kafirta wato nan Allah yana ishara ne daga kafirai awalam yara allazina kafaru shi wayannan da suka kafirta ba sa gani annas samawati wal ard cewa sammai da ƙasa kanata ratqan da a inke suke da sammai ba wai sama ba sama sammai da wannan duniya wannan aya ce babban aya ce wannan kuma aya ce akwai mu'jiza wannan ayar ta sa yanzu manya-manyan malaman il- science suna musulunta domin wannan ilimin da ke cikin wannan aya ba yiwuwa ya zama a ce ɗan adam ya san shi domin yanzu ka duba taurarin sama da ranan nan da taurarin sama da abubuwan nawa a ce maka a wani lokaci can da da wannan duniyan nan da taurarin nan da sama dukkansu dunkule suke a wuri ɗaya ko a yanzu nan ma a ce maka haka wani wani in in- wanda ilimin shi bai kai ba zai ce a kai a sake dubawa ne ko a sake tafsiri ko ko amma shekara 1400 wani abu wannan aya yanzu ake ganewa insha Allah uh, gobe mun zo sai mu tashi akan ta amin a wannan wannan ko to fadda
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إخوتي في الله يا أولم بندرا بأمد الدين شنيدو إعلموا أن أن الله تعالى الذي شنيدو يعذب الناس يمدو ينجتنا أماتوري بظلمهم در حلين مبي قال الله تعالى الذي في ألم يروا شمبيا كم أهلكنا من قبلهم min karni min kalki ɗuɗɓe nder maɓɓe nder ummatore annabi muhammad gen ɗume makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum min dokkeɓe bigere jonde min dokkeɓe iri ko ɗume ɗum min dokka on amma ɓe calorayi min kalkiɓe wartalna sama alayhim midiraran min johonoye ɓe dow eɗon ɗon rufana ɓe ndiyam boɗɗam kumana catuɗa waja alnal anhara min gaɗi canɗi tajari ɗon dogga min tatim les maɓɓe fa halakanahum fuda non sai min kalkiɓe be zunubihim dow aybeji maɓɓe gim ɓe calaki ɓe tokka allah ɓe calaki ɓe tokka lilaɗo allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa anshana sai min tagi min ba'dihim ɓaawo min kalkiɓe karnan wonde ummatore akhirina nde feeri wa qala aidan allamiɗo ɗawti wiki fa kullan akhadna bi zambihi ko moye daga nder maɓɓe min kalki un dow aybeji makko faminhum daga nder maɓɓe man arsalna alayhim hasiba e wodi mo min lilonoyi hendu paɗɗayndu e kaaƴe wa minhum daga nder maɓɓe man ahadat ussayhatu e e woodi mo falmaago ɓe mo falmaago yanani in hoolani ɓe ɓe jani ɓe maayi wa min hum daga nder maɓɓe man hasamna bihil arda e woodi ɗo min moyti leydi e maɓɓe ka karuna bono karuna wa min hum daga nder maɓɓe man agarakana e woodi mo min en jooli nder ndiyam ka fir'auna bono fir'auna wa kana wa ma kana allahu liyazlimahum alalamiɗo laataki ɗon hallana ɓe walakin kanu anfusahum yazlimuna ɓe laatake kamɓe kallanta hoore maɓɓe to mi ɗon nodda fulɓe ɓe waɗi sulhuhi maɓɓe to on jaɓu bonno ɗum sulhu kulon ceeni ɗo nani ko allah waɗi fir'auna o nani ko allah waɗi karuna i laatiɓe halluɓe goron nanguki ummatore annabi muhabban on kaɓɓa ɓe on jaa on jaɓa ceede to maɓɓe on diwana ɓe nayi on diwana ɓe baali falidalika gi noon yambagi ɗum laatake lanato meɗen an najata hiɗa gaɗe iya bawal meɗen fi tarkil ma'asi alen ko allah yiɗa wa zunubi e aybeji hawfan ginkulon min gadabillahi ta'ala to ceniɗo monnana en wa suhuɗi o yangitina en rabbana ya an ceniɗo amin fagafir lana jafuɗa min zunubana aybeji amin wakaffir moytana min annato amin sayyi'atina kuje amin kalluɗe wata waffana jaɓa yonki amin مع الأبرار يعدون بكيرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
ba a sanna ba har idan tambayoyi ne Okay.
Idan tambayoyi ne.
Ah, da kyau, da kyau.
Ah, Assalamu alaikum da akwai tambayoyi wayanda suka shafi azumi kai tsaye tambaya ta farko mai tambaya ke cewa matan da bata yi azumi ko ɗaya ba saboda rashin lafiyan da bata san ba ta sanin komai bata san inda take ba wurin yan uwa mata cewa shin mace za ta iya shan maganin tsaye da al'ada domin kar ta sha azumi kuma za ta iya shan maganin domin yin aikin hajji
ai malamai sun ce mace da ta sha maganin don ta sayar da haila wannan littafin muhajji da nasu tsoro muhajji da yayi kuma arziki da yayi amma shin shari'a tana son haka misali ko za shi a kuma makaroni domin allah ya yi tsarin yadda ke ko ana rashin lafiya ko ana haila ko ana wani abu a yadda za a yi hajji da ya yi kuma da kamata su su daina shi wannan abu da yake bada a kafa ɗaukar makawa ibada da za a iya ba don ɗan ibada ɗaya ke tafiya ku domin shari'a ta yi tsari don da mace mai haila ga yadda za ta yi ibada ta ga yadda za ta yi hajjin ta ga yadda za ta yi wa kuma da ka su dole nan shi wannan aikin da za su yi shi ne kuma ladan su da gobe insha Allah Allah ya saka da alkhairi akwai tambaya da take da alaka da zakka mai tambayan ke cewa nayi noman dawa buhu hudu amma kuma nayi masara buhu bakwai shin zan hada dawan da masaran ne na fitar da zakka ko ko masaran ne kadai zan fidda wa zakka to dawa jinsi masara jinsi ba jinsi ɗaya ba ne saboda da ba a iya haɗa su balle a ce ya samu nisabi gobe saboda ka wani tarasa na mako na to da akwai tambaya da take da alaka da zamantakewa na aure mai tambayan ke cewa mutum ne da matar suka samu sabani har ta kai ga sun yi hul'i to bayan shekara biyu da yin wannan hul'i sai suka daidaita kansu malam akwai yiwuwan za su iya mai da aurensu eh sha shi da ma kwalli saki ɗaya ne baki kuma wato da sai kwalli da mijin ta saki ɗaya ne baki ma'anar shi ba ya kai da dawo da ita, saboda haka za ta iya dawo da mutukan abin so da iriya ta da juta na Eh, wato bai taɓa sakin ta saki biyu ko da kwalli na to a
ya ce buhu hudu da buhu hudu ko a buhu hudu na dawa buhu bakwai na masara Ba na wanda yake buhu hudu bai kai misali ba amma Na.
wanda yake buhu bakwai ya kai misali Na.
wanda ke ta mishi da zaka sai Na.
ya raba shi kashi goma inda inda damina yi na ko kashi ashirin in barwaye Allah ya saka da alkhairi akwai wannan tambaya ce ko kuma neman ƙarin bayani ne a da akwai hadisi da malam ya karanta mana wanda yake ya kada zukatanmu sosai hadisin cewa ba'asun nari din nan da malam ka karantar da mu dazu cewa duk cikin mutum dubu daya mutum ɗari tara da casa'in da tara duk yan wuta ne to sai mai tambayan yake cewa yayin da ka faɗa haka sai ka ce 999 duk ‘yan wuta ne guda ɗaya ne ɗan aljanna Allah ya samu a cikinsu. To shi ne suka wai guda ɗayan da ka ce an samu a cikinsu. Sai- cikin shi Na, na, kuma daidai ne a tun da ɗaiɗaiku.
a cikin kowane dubu Na, ɗaya na da
ɗaya na aljanna, na.
to mutanen duniya dubu ne kawai Na,
a shirki na aljanna suna da yawa na.
Allah ya sa mu cikin aljanna nan wanda ke ɗaya cikin dubu Amin, amin, Allah ya saka da alkhairi. Na, na'am ga suna. Na'am, na'am to da akwai akwai mutanen gabon na'am.
suna neman malayin ya ba da fitowar jiya Ya.
da amsa shin kafara in da za su yi da Karanta wannan ya.
aka jiya na fara da na akar makallahu maganan jiya fatawar da ka riga ka bayar daga gabon suka ce shin in za a biya diya tunda dukkanin su kowa zai yi kafara shin diyar in za a biya za su yi tarayya ne ko kuwa kowa zai biya suka ce kuma su ne mamalakan shi a nuna fatan alheri
mutane ne suka kashe mutum da ba da gangan ba to za su biya diya zuwa ga mutane in mummune ne in kuma ahalin kitab ne wanda ne akwai mai samun da su su ma za su biya diya wannan diya kowace cikin su zai biya diya tun dukkan su sun sharaka a kan kisan wannan bawa wannan shi kare shi wannan kuma ya kare shi
Allah ya saka da alkhairi malam da akwai bayin Allah da suka kawo qur'anai da sadaka mabambanta suna fatan a sa su cikin addu'a iyalan Alhaji Ali Sakkwato sun ba da naira dubu ɗaya Allah ya ji kansa da rahama a hajiya Maryam tana bukatan addu'a ga iyayenta da mijinta da suka rasu kuma ta ba da sadakan naira dubu biyu akwai hajiya fatima tana neman addu'a zai ta tafiya a sa ta a cikin addu'a ta ba da naira dubu biyu da na'am naira ɗari biyu sannan kuma da akwai a yan a- am, wata yar agaji tana barin addu'a Allah ya wa iyayenta rahama ita ma ta ba da sadakan naira ɗari biyu sannan assalamu alaikum alhamdulillah wani bawan Allah ya kawo qur'ani na kurame na larabci wanda yake kashi na ɗaya zuwa na hudu izifi sittin ne amin amin ya ce a kai su labirari na masallacin sultan bello fi sabilillah Allah ya saka da alkhairi
akwai akwai mahaifin sani mali na'am Allah ya mara su a cika mu Na.
ya zuwa
sallu ala nabiyil karim imamu mori اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اقص لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم اللهم حرر الأقصى يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين